الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin Sunanu Abi Dawud yau muna tara ga watan Ramadan hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara ta miladiya 2025 2025 wannan shi ne darasi na takwas a cikin kitabu tahara a taken karatunmu na yau shi ne idan azumal bala'u alaika yauman wa adbara an ka hillun au habibu falatan sallazi qad qala haqqan lisa'ili hajatin inni qaribu إذا عظم البلاء عليك يوما وأدبر عنك خل أو حبيب فلا تنسى الذي قد قال حقا لسائل حاجة إني قريب ما ليك cewa idan bala'i ya maka yawa jarabtawa ta maka yawa ‘yan uwa da masoya suka baka baya a cikin matsalar kowa ya kasa yayi maka matsalar da kake ciki ya ce to falatan sallari qad qala haqqan lisa'ili hajatin inni qaribu to kada ka manta da wanda ya ce tabbat ga mai neman buƙatarsa ni a kusa da shi nake malam yana ishara ne da ayar da Allah madaukakin sake ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayu bayuna suka tambaye ka game da ni ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kace ni a kusa nake ina karba kiran mai kira idan ya kira ni wannan ayar malamai suke cewa dalilin sabkarta wasu kauyawa ne suka zo suka ce ya rasulullah a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ubangijinmu a kusa yake don mu je mu gana da shi ko kuma a nesa yake in muna da bukata mu daga murya wajen kira sai Allahu subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar idan bayuna suka tambaye ka game da ni kace musu a kusa nake ina karba kiran mai kira mahallu shahid wannan ayar tana nuni da cewa a duk lokacin da mutum ya shiga matsala ya roki Allah madaukakin sarki Allah zai karba masa wannan aya tana daga cikin dalilin da malamai suka buga dalilin da ita akan cewa lalle addu'a a cikin watan ramadan tana da tasiri sosai domin bayanin ya zo a tsakiyar ayoyi da suke bayani akan azumi yana daga cikin abin da nake so in faɗakar da mu game da addu'a shine wani abu wanda a yanzu yake so ya zama kaman ba a yi shine roƙon addu'a a da mutane sun yi yawan roƙon addu'a fiye da yanzu alhali roƙon kai roƙon a yi maka addu'a sunna ne ya tabbata a hadisi wanda hasan ne ligairihi wata rana umar ya shirya zuwa umara sai ya zo yana ba manzon Allah labari har yana neman izininsa sai manzon Allah ya ce masa ba matsala la tansa na fi du'aika ya ukhayya kada ka manta da mu a cikin addu'arka ya kai dan uwa kun ga manzon Allah da kansa yake roƙon Umar ya masa me ya masa addu'a idan manzon Allah ya roki ai masa addu'a to ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga su wanda ba su taka kara sun karya ba haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbai yace idan uwaisi ya zo muku to ku roƙe muku addu'a sai manzo Allah ya koyar da su su sa wani ya musu addu'a idan yana daga cikin hanyoyi na karbar addu'a ka rika sawa ana maka addu'a a da yadda na sani da wuya a ƙare sallah baka ga wani ya muko ashirin ba ko dala goma ko ƙadugo a da a yadda na sani ashirin da ƙadugo duk da lokacin muna 'yan yara mun sa abu ne masu tsada a lokacin da wuya ka a ƙare sallah wani mai muko ashirin ba ko ƙadugo ko goma ce mana a samu na addu'a ga sun san mahimmancin a yi musu addu'a amma a wannan zamanin nau'in mutane guda biyu ne na lura sun yi kowa da damuwa a yi musu addu'a nau'i na harko shi ne 'yan bariki masu aikin gwamnati sun yi roƙon kowa da a yi musu addu'a didi abin nan lura da shi na biyu shi ne masu shirin aure an gane ko na harko ne zai ko ƙari ne sai ya sha maka kaiwa da a samu a cikin addu'a na faɗi wannan ne da ana don mafi yawanci masu aure sun yi yawan roƙo na yi musu addu'a har ba a jima ba wani ɗan uwa ya kira ni shi malam da Allah a sanya mu a cikin addu'a yau yau daddaren ga an tashi kiyamun laili nace to ba matsala sahiya na waye waye kira ne yace malam amma shi kun san cikin addu'a ko nace ya aka yace wallahi naga bukatar nan tawa tayi nace to alhamdulillah duk da ban sa shi addu'a ba daren nan ma ban tashi na yi sallah ban tashi kiyamun laili ba wallu shahidai ka sa a yi kai maka addu'a yana daga cikin hanyar da za ka samu biyan bukata domin manzo Allah yake cewa rubba ash'ata akhbara marfu'un bil abawabi law aqsama ala Allah la abarahu zaka ga mutum wanda kana ganin ba kowa bane a wajen Allah amma da zai yi rantsuwa yace Allah sai yayi kaza sai Allah ya kubutar da shi a takaice dai ina kwadaitar da mu akan yawaita roƙon ayi muna addu'a ga waɗanda muka ga alamar kirki tare da su don mai yiwa in tamu bata karɓu ba tasu Allah ya karɓe ta Allah ya karɓo muna bukatun mu gaba ɗaya a yau za mu tashi babul masi alal khuffaini babu mai bayani akan shahwa akan khuffi alal jawrabaini ne ko babul masi alal jawrabaini bayin bayani akan shahwa akan jawrab jawrab shi ma nau'i ne na kuffi an gane go kenan ba mu bayani akan shafa akan susheti da Allah mai sunan ya kashe ta ku ji tsoron Allah kada ku takura muna zalunci ne ku zo muna karatu kuna muna abin ga kullum sai an yi magana akan wannan subhanallah mala yace haddathana usman ibn abi shayba an waki'in an sufyan ath-thawri عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن سروان عن هزيل بن شراحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للي من الله يا أرولا ومسح على الجوربين سيشاها أكن خفنسا أكن سوشيتنسا والنعلين دكما تاكلمنسا ma'ana ya sa sushet sai ya sa takalmi a kuma a wajen shaha bai huda takalmin ba sai ya shaha akan takalmin da kuma me da kuma sushetin wannan yake nuna halaccin kenan yin shaha akan kubutai ko kuma sushet ko da akwai takalmi a cikinta mala ya ce kala abu dawud abu dawud ya ce kana abdurrahman ibn mahdi عبد الرحمن بن مهدي يا كسنتي لا يحدث بهذا الحديث بايا بايا لابار لابار wannan hadisin ma'ana baya rawaito wannan hadisin li'anna al-ma'ruf 'an al-mughirati domin abin da yake sananne a wajen mughira anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam masaha 'ala al-khuffayn manzo Allah yayi shafa akan khuffi ne ba da takalmi ba قال أبو داود أبو داود يتي وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري أرويتكم هيا زوانا حديث لك أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين أكن شو منظى الله يشاها أكن وانا النوئي نخفي وانا النوئي نا تاكلمي وليس بالمتصل سيدي شي حديث نا رواية أبو موسى بمتصل بني أنغانيكو idan aka ce alhadisul muttasil shine hadisin da babu inqita'u sanad a ciki kenan ba hadisi bane muttasil wala bil qawi kun ba hadisi bane mai mai karfi ma'ana dai wannan riwayar amma wacce riwayar da muka karanta ta farko ita ta inganta qala abu daud abu daud yace wa masaha alal jawrabaini yayi shafa akan jawrab ma'ana su shatti ko kuma kufi ali ibn abi talib ali dan abi talib wa ibn mas'ud da ibn mas'ud wal bara bin azib da bara wa anas ibn malik da anas wa abu umama wa sahal ibn sa'id wa amr bin hurayth wa ruwiya zalika kuma an rawaito wannan an umar ibn khattab daga umar dan khattab wa ibn abbas da ibn abbas malam ya zano wannan sahabbai ne dan ya nuna muna ashe sahabbai suna shafa akan mi suna shafa akan sushe suna shafa akan khuffi dan saboda kada ka samu wani kwankwanto ko tantama game da shafa akan khuffi shi yasa aka kawo maka wannan sahabban kenan idan sun yi ko da ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to su kadai in suka yi yana nuna sun gani manzo Allah yayi ne shi yasa suke yi don sahabbai ba sa yin abu in ba abin da suka tabbatar daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai abin da aka samu karara manzon Allah yayi hani akai ko kuma ya nuna ga yanda za a yi malai yace babun kinan nan ba a gai sunan babin ba duka dai yana da alaka da shafa akan khuffi حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم أن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد daga ma'aikinsa ya ce abbada ya ce akhbarani aus ibn abi aus ne sakafi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a akan cewa manzo Allah yayi arwalla wa masaha ala na alaihi sai kuma yayi shafa akan meke da suna na alaihi takalminsa wa qadamaihi da kuma dugadugansa قال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم yace na ga manzon Allah ya zo a wajen wani shinge ko kuma inda aka aje ruwa kamar wani shinge da ake sai aje ruwa a cikinsa shine ma'anan kizama ce ya zo a wajen wani shinge da ake aje ruwa na wasu mutane ya'ani almida'a yana nuhin wurin arwalla walam yadhkur musaddadun almida'ata wal kizama musaddad shi bai ambaci almida'a ba da kizama sun mattafaka sannan suka yi ittifaki akan cewa fatawadda a sai arwalla wa masaha ala na alaihi ya yi shafa akan takalminsa wa kadamaihi da kadamkinsa malamai suka ce nan kadam da aka ce kinaya ce akan me yake da suna huffi ko kuma sushet ana ce mata kadam don saboda ƙawar a cikinta take kenan nan akwai majaz a ciki da aka ce ya shafa akan takalminsa da kadamkinsa ana nuhin kuffinsa a takeice wannan hadisin dai yana ƙara tabbatar mun da waccan magana ta halaccin shafa akan sushet ko kuma kubutai wanda suka ruhe ijiyar kafa malai ce babun kaifal masu babi mai nuna ya ake yin shafa akan kuffi akan sushet ko takalmi sama ake shahawa ko ƙasa ko kuma gaba ɗayan takalmin ake shahewa حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي ما أي فينا يا تنبي يا أنبتي ونن عن أروة بن الزبير دق أروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة دق مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن شوى من الله كان يمسه على الخفين ya kasance yana shafa akan kuffi wa qala ghayru muhammadin ala zahril khuffaini da wani wanda ba muhammad ba duka sun ce yana shafa ala zahril khuffaini akan kuffi zahrul khuff shine saman shi batnul khuff batnul khuff shine kasan shi an gane ko jayyid kenan dai shafa akan kuffi sama ake yi banda kasa مالك حدثنا محمد بن الألاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي دا أتي الدين دا رأيني أكي ينسى لكان أسفل الخف لكان أسفل الخف دا يكسنتي كسن خف أولى بالمسح شيه تنتنتا دا أشاهه كو أشاهي من أعلاه دقسمنسا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفيه كما حقيقة ناقا منظر الله ينشافا أكن أسمن خفنسا wannan kenan ali yake cewa da a ce addini da ra'ayi ne ake yin sa to to da ƙasa shi yake dacewa a shahi akan sama domin ƙasar ita ke ɗaukar me ita ke ɗaukar datti to sai dai addini ba da ra'ayi ake yin sa ba addinu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitafwid an gane da ko wannan shine ilimi Allah ya ce manzo ya ce ko kuma sahabbai sun ce wanda su suka rawaito daga manzon mala yace haddathana muhammad ibn rafi'in haddathana yahya ibn adam قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين ban kasance ba ina gani face saman face kasan huffi a haƙu a haƙa bilgasli shi ya hi cancanta a goge ko a wanke hatta ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam har sai da naga manzon Allah ala zahri khuffaihi yamsahu ala zahri khuffaihi yana shaha akan khuffinsa kenan nan alghusul da aka kawo ana nuhin almasah an gane da kyau ko wannan shine kenan a takeice shi ma wannan mai ke suna ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na kasance ina ganin abin da yake dacewa a shafa shine ƙasa amma sai da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa sama sai nace to kenan yanda manzon Allah yace ai shine za a yi حدثنا محمد بن الألاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث al'amash ya ba mu labarin wannan hadisin ƙala ya ce laukana dinu bin ra'ayi da a ce addini da ra'ayi ake yin sa lakana batinul ƙadamai ne da ya kasance cikin huffi a haƙƙa bil mashi shi ya cancanta a shawa min zahirihi ma daga saman shi وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه kuma haƙiƙa manzon Allah yayi shafa ne a saman khuffin nasa wa rawahu waqi'un an al-a'mash bi isnadihi qala al-a'mash yace kuntu ara kuntu ura anna batin al-qadamayn ni na kasance ina ganin cikin khuffi ma'ana kasan khuffi a haqqu bil mashi min zahirihima shi cancanta da a shafa akan sama hatta ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala zahirihima har sai da naga manzon Allah yana shafa akan saman su qala waqi'un ya'ni waqi' yace yana nuhin al-khuffain khuffi rawahu wa rawahu Isa bin Yunus an al-A'mash kama rawahu waqi'un wa rawahu Abu sauda an ibn Abd Khair an abihi qala ra'aytu Aliyan tawadda'a naga Ali yayi arwalla fa ghasala zahira qadamaihi sai ya shahi saman huffinsa wa kala ce laula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu yaf'aluhu ba dan naga manzon Allah yana yin sa ba wa saqal hadith sai ya ambaci sauran hadisi ma'ana da ƙasa zan rika shahawa kina ali ce ba dan naga manzon Allah na shahawa a sama ba to da ƙasa zan rika shahawa dan shi hidacewa da ashaha kun gani har yanzu wannan kalima ta qadam kun ga tana ta biyowa ko kuma in kace ka fassara ta akan diddige ka gani ka yi kuskure kenan sai yake nunawa ashe akwai lokacin da kalima take zakuwa da zahirinta da kuma me da kuma batininta da hakikakinta da majazkinta idan ka ɗauka alkadam hakikatan shine me shine diddige amma majazan ana kawo shi ana nuhin me takalmi ma ana ce musu kadam ko kuma susheta da zaka sa ana ce mata kadam dan saboda me aka sa a cikin takalmin diddigen ko kafar wannan shine kenan kamar yadda zaka ga sallah wata ran sai manzo Allah ya kira ta da sujada an gane ko sallah gaba ɗaya sai a ce sujada bala yace haddathana Musa ibn Marwan wa Mahmud ibn Khalid ad-Dimashqi al-ma'na ma'ana qala sun ce haddathana al-Walid qala Mahmud Mahmud yace akhbarana Thawr ibn Yazid Thawr ibn Yazid ya ba mu labari an Raja ibn Haywa an Katib al-Mughira ibn Shu'bah عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ناكام منظى الله روان أرولا ياكن تبوك فمسح أعلى الخفين سيشها أسمن خفي وأسفلهما دكما كسنشي sama da ƙasa duka ya shafa ƙala abu dawud abu dawud ce wa balagani sai dai labari ya riske ni annahu lam yasma a saurun hadal hadith saur bai ji wannan hadisin ba min raja'in daga raja kinan wannan hadisi ne da'ifi na cewa shafa akan kuffi sama da ƙasa ake shahawa kinan yan uwa idan ka zo shafa akan kuffi bar mu dan nuna kana da sushet kenan yan ruwa za ka sa sai ka yayyahe in ka yayyahe sai ka yi haka shi kenan sama kawai in kai shahawa akan ƙasa ka saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi karambani ba a sa ka ba an gane ko wannan shi ne kenan jayyid a takaice dai shahawa akan kufi rahusa ce wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba kuma ya hudda su shatkin ya tashan wahala yana maidawa ita dai rahusa ce manzo Allah kuma yake cewa inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu kama yakrahu an tu'ta maharimuhu wa fi riwayatin kama kama yuhibbu an tu'ta azaimahu Allah yana so in yayi rahusa a karbe ta kamar yanda yake kyamar a zoma abin da ya hana a wata riwayar yana so in yayi rahusa a karba kamar yanda in yayi umunni ai wani abu ayi shi shi ma wannan shine kenan mala yace babun filintidahi babi mai bayani game da alintidah ma'ana shine tsarki da ruwa ko kuma yayyafa ma al'aura ruwa an gane da kyau ko za mu ga meye ma'anan wannan a cikin a cikin mai da suna hadisan da za su zo mala yace haddathana muhammad ibn kathir haddathana sufyan huwa sauri yana nuhin sufyan sauri عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال manzo Allah ya kasance idan yayi arwala ya tawaddau manzo Allah ya kasance idan yayi hutsari ya tawaddau yana wankewa shine ya tawaddau anan an gane ko domin alwudu yana dokan ma'anan alghusl kenan idan ya hutsari yana wankewa wayan tadihu sannan kuma sai ya yayyafa ma al'aurar ruwa qala abu daud abu daud ya ce wa faqa sufiyana jama'atun ala hadha al-isnad wasu jama'a sun yi ittifaqi sun yi muwafaqa da sufiyan a wajen wannan isnadin wa qala ba'dhum wasu suka ce al-hakamu aw ibn al-hakam wasu suka ce al-hakam wasu kuma suka ce ibn al-hakam ma'ana dai ba shi kadai ya rawaito wannan hadisin ba mu je karshe sai mu yi bayanin me hikima ta wannan ruwan da manzo Allah ke yayyafawa حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن كربو دغا وني متون دغا cikin mutanen ثقيف عن أبيه دغا ma'aifinsa قال yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا منزon Allah bala yayi hutsari thumma nadaha farjahu bayan ya wanke kuma sai ya fama al'aurar sarwa حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو وحدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم دقى الحكم كو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظر ألا بالا يا يهوساري ثم توضأ سننسي يوانكي wa nadaha farjahu kuma yayyafa ma al'aurarsa ruwa hikima ta yayyafa ma al'aura ruwa shine idan mutum Allah ya jarabce sa da tsananin sha'awa an gane da kyau ko to akwai lokacin da yake zubda maziyi an gane an san maziyi ko za mu ga akwai babin shi na musamman yanda ya ta rikita mutane tun ma a zamanin manzon Allah musamman balle wannan zamani to idan mutum yana yawan zub da maziyi wataran shaidan yakan iya yi ta wasa da mutum akan wannan kana cikin sallah sai ya sa maka akai ai ka zub da maziyi ka ji wani danyi ga wandanka da kuma ka ji danyi in dai ba kamin kai sallah dama akwai danyin ba to tabbas kenan maziyi ne to idan shaidan yana wasa da kai akan haka ko kuma shaidan zai iya wasa da kai akan wannan ya ta nuna maka mazi ya hoto maka kenan sai ka sake arwalla to shine sai manzo Allah ya koyar da mu yayyafa ruwa bayan ka wanke kayi hutsari ka wanke sai ka yayyafa ruwa a cikin al'aurata ko kuma a cikin wandan naka sai yayi dan danye danye ta yanda wannan danyin da ya zo a cikin kanka mazi ne sai ka sa a cikin kanka menene wannan danyi ne an gane da ke ku wannan kuma ana yin shi ne don saboda kada a ba shaidan dama ya yi ta wasa da mi ya ta wasa da hankalin mutum kenan idan ka yi arwalla idan ka yi tsarki sai ka yayyafa in ruwa a cikin wando wanda wannan ruwan su za su zowa a cikin kanka duk lokacin da ka shi danyi sai ka hudda daga cikin ka akan cewa maziyi ne malamai kuma suka ce yana daga cikin hikima ta danyace wando shine idan ka danyace wandonka al'aurata ka za ta ji sanyi ita kuma idan al'aura ta ji sanyi yana rage mata ƙarfin sha'awa an gane da kyau ko sanyin da take zama a ciki yana rage mata ƙarfin sha'awa sai ya kasance wannan maziyin da zai iya hutowa dalilin sanyin da zai yi sai ya miki da suna ya rage hitowa wallahu ta'ala a'lam haka malamai suka fassara wannan hikimar ta yayyafa ruwa a cikin wando bayan an yi miki da suna hutsari musamman kuma ga wanda yake da ƙarfin sha'awa ta maziyi yana huto masa malice babu ma ya kulun rajulu idha tawadda'a babu mai bayani akan abinda mutum zai ce idan yayi arwalla kayi arwalla ka kare to me ya kamata ka ce mun gani akan cewa kahi mutum ya fara arwalla me zai ce bismillah ko ya ambaci sunan Allah dai go gaye to idan mutum ya manta ha sai tsakiyan arwalla ya tuna da bai bismillah ba me ya kamata ya ce ya ce bismillahi malumai suka ce zai ce bismillahi awwalan wa akhiran an gane ku bismillahi awwalan wa akhiran kana tsakiya a rola ka tuna ba kai bismillah ba suka ce bismillahi awwalan wa akhiran na cin abinci shine ake cewa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ko wa fi akhirihi to bambancin shi awwalan wa akhiran kusan duk ma'anarsu guda مالي يتي حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب سمعت مؤاوية يعني ابن, ابن صالح يحدث عن أبي أثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا منكسن تي تارد منظر الله صلى الله عليه وسلم ما سهيد ما كاونا مو نتناوب الرعاية muna me yake da suna attanawub attanawub shine wanga yayi yau wanga yayi gobe ko wanga yayi anjima wanga wanga can anjima kenan suna tanawub a wajen musamman za a cewa da Hausa kai tsaye ha musanya jazakumullahu khairan suna musanya a wajen a wajen kiwo abin da yake nufi da kudama anfusina dan a lokacin manyan mutane kowa yana da bayu wanda suke masa hidima to yana nufin su lokacin ba su da bayu suke ma kansu hidima kiwo ma suke ma kansu shine abin da yake nufi yace mun kasance mu ke ma kanmu hidima na tanawabur riayata muna musanya a wajen kiwo riayata ibilina kiwon raƙumban mu fakanat alayya riayatul ibili sai ya kasance a wataran ni ne ke da kiwon raƙumma farawahtuha bil ashi sai na maido su a gida da marece fa'adaraktu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na riski manzon Allah ya tubun nasa yana ma mutane hudu ba fa sami'tuhu ya kulu sai na ji sai yana cewa ma minkum min ahadin ya tawadda'u babu wani daga cikinku da zai yi arwalla fa yuhsinul wudu a sai ya kyautata arwalla thumma yaqumu sai ya tashi fa yarka'u raka'ataini yayi raka'o'i guda biyu yuqbilu alaihi ma bi qalbihi yana fuskantar Allah madaukakin sarki da zuciyarsa a cikin wannan sallar wa wajhihi da kuma fuskarsa illa qad aujaba face haƙiƙa ya wajabta ai aujaba aljanna face haƙiƙa aljanna ta wajabta a kansa fa qultu bakhin bakhin sai nace madalla madalla kalimatun tuqalu fil madhi wata kalma ce da ake faɗi a wajen a wajen yabo ko murna madalla madalla ma ajuwa da hadihi mi ya kai wannan meke da suna kyauta mi ya kai wannan zama kyauta ai babu kyautar da ta kai wannan shine abin da yake nufi fa nazartu sai na duba fa idha huwa umar ibn al-khattab ina dibawa sai na gani ashe umar bin khattab ne fa qultu sai na ce ana tsallake fa qala rajulun sai wani mutum ya ce mini min bayni yadayya a gabana allati qablaha ya uqba ajwadu minha ya kai uqba abinda manzo Allah ya faɗi kamin wannan yahi wanda kaji zama kyauta tunda shi daga baya ne yazo shine Umar yace masa abinda manzo Allah ya faɗi kamin kaji wannan yafi girma yafi zama kyauta ta musamman akan wanda kai kajiya فقال رج... فنظرت سينديبا فإذا هو عمر بن الخطاب سيقاش عمر بن الخطاب ني فقلت ما هي يا أبا حفص منين وانا أبن يا أبو حفص قال يتي إنه قال آنفا قبل أن تجيء مزا الله يتي دازوك منك زو ما منكم من أحد باب وندق تكينكو يتوضأ دزي أرولا فيحسن الوضوء سي كوتة أرولا ثم يقول hina ya furagu min wudu'ihi sai ya ce bayan ya ƙare arwalar tasa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala ina shaidawa ba abun cancanta da bauta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma lallai muhammad bawansa ne kuma dan aikensa ne illa futihat lahu abwabul jannati face an bude masa kohohin aljanna as-samaniya guda takwas ya dukulu min ayi hasha'a ya shiga a ciki wadda ya so ƙala mu'awiya mu'awiya ya ce wa haddasa ne rabi a tubnu yazida an abi idrisa an ukba tabni amirin bayan wancan kenan bayan wannan da na baku labari shi ma wani ya bani labari shi ne mu'awiya ya bani labarin irin wannan hadisin an gane da kyau ko? jayid a takaice wannan hadisin sahihi ne muslim da nasa'i da ahmad duka sun rawaito wannan hadisin wannan hadisin da shine malamai suka buga da hujja da cewa kohohin aljanna guda nawa ne guda takwas domin nan kun gani illa futihat lahu abawabul jannati as-samaniya kohohin aljanna sai aka ga adadin nasu guda nawa guda takwas akwai malaman da suke ganin sha biyu ne amma dai magana wadda da yawa suka malamai suka rinja shine takwas domin gashi ya zo abuwabul jannati as-samaniya to kohin aljanna guda takwas malamai sun zano sunayensu akwai al-imam al-qurtubi a cikin littafin sana at-tazkiru min ahwali umuri al-akhirah ya zano sunayen wannan kohohin yace akwai babul jihad an gane ko kofa ta jihadi akwai babus salah akwai babus sadaka akwai babur rayyan ta wanda suke yawan yawan muke da suna azumi akwai babu tauba kohar masu yawan tuba zuwa ga Allah akwai babul kazumin alghaiz masu hadiye hushi wal kazumin alghaiz kenan an gane da kyau ko jayyid masu hadiye hushi babur radina na na hadiye hushi na dazu na so in danye hushi ko na hadiye hushi na babur radina babi na masu arradina an gane ko mana su ne wanda Allah ya yarda da su su ne arradina shi kuma abin da ke sa Allah ya yarda da kai wasu abubuwa ne daga cikin su biyayya ga iyaye yana jawo yardar Allah daga cikin su yawan salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan babul ayman babi na al'aiman malamai suka ce wannan babul ayman ita ce kohar da waɗanda ba za a musu hisabi ba za su shiga ba a musu hisabi ma'ana ko tambayar kabari ba za a musu ba kuma in an zo tashin alkiyama irin awon nan da za a yi na a ce a duba a gani zunubi ko lada su ko wannan ba za a musu ba to su ne suke da babul aiman akwai wani hadisi da manzo Allah ya zano wannan kohohin ba dukkan su ba manzo Allah ya zano koha ta sallah da koha ta sadaka da koha ta azumi da koha ta jihadi sai abubakar ya ce ya manzon Allah ko ɗaya daga ciki aka kira mutum tabbas ya tsira to a hal akwai wanda za a kira ga dukkanin wannan ƙohohin maza Allah ya ce eh akwai wanda wannan dukkanin ƙohohin sai an kira sunan shi a can a kira shi a ƙohar sadaka a kira shi a ƙohar sallah a kira shi a ƙohar jihadi a kira shi a ƙohar azumi Allah ya sa muna daga ciki amma ha amin kawai ba ta isa an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan sai an sai an bi qadri al-kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-mahali wannan sai an zage da mutse sai manzo Allah yace eh akwai wanda za a kira daga dukkanin kohin nan sai kuma manzo Allah ya kara ma abubakar ya ce kuma ina tsammanin kai kana daga cikinsu wannan shine kenan a takaice dai inda ba mu samu aka kira mu duka ba dai mu samu dai a kira mu ko gada guda an gaya da ke ko wannan shine kenan hausa suka ce kwai abaka yahi kaza a kurki kenan ka samu dagudan yahi me yake da suna ka rasa duka قال حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ كو مقرئ عن حيوى وهو ابن شريح عن أبي عقيل عن ابن عم عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه شما رويت daga manzo Allah irin wannan hadisin ولم يذكر أمر الرعاية أما شي bai ambaci al'amari na kissar ri'aya ba ma'ana na cewa sahabin sai dai ba da labarin ya hoto daga kiwo ne qala inda qawlihi ya ce a wajen fadin safa ahsana alwudu'a sai ya kyautata arwalar tasa thumma rafa'a basarahu ila sama bayan ya kyautata arwalar tasa sai ya daga kallonsa zuwa sama faƙala sai ya ce wasaƙal hadis sai ya kwararo sauran hadisin bi ma'ana hadisin mu'awiya da ma'anan hadisin mu'awiya sai dai wannan hadisin da'ifi ne wannan riwayar da'ifiya ce wannan da shine hadisin da masu daga masu daga idanu sun kare arwalla suke shine dalilin su kaga mutun ya kare arwalla sai ya dasa ruwa sai daga abin ga zuwa sama kuna ganin wannan gowa ku ganin wannan a kun gani ashe ba baban zabani suke shi sun ga hadisi ne amma sai dai hadisin bai mi ba ba inganta ba kun ga dadin karatu kenan kaka ce musu jahilai a'a sun sani sai dai kuskure suka yi musu san hadisin da ifi bane wanda yake nuna maka da yawa daga cikin abin da kakanninmu suke yi suna da ilimi a kai sai dai a ce ilimin da suke da a kai ba su san ingancin hadisin ba ne an gane da kyau ko domin ma min ahadin illa wa tazhabu anhu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu babu wani face sai ya mutu bai san wani hadisi na manzon Allah ba wannan shine mali ce babu rajulu yusalli as-salawati bi wudu'in wahidin babin bayani akan mutunan da zai yi sallah da arwalla guda ya yi arwalla tun da asuba har sai wata asuba sannan wata sabuwar addu'a wata sabuwar arwalla wannan mai lahiya kenan ba yabon kai ba daidai gwargwado ina ina watar ina yin haka nan ba ma watar ba su da yawa musamman kuma wannan lokacin na azumi idan na yi tun arwalla ta hituwa yanzu da na yi ba zan sake wata arwalla ba in ba dai asuba ba dake ina dan kwantawa ko shi to da ina yin sallar asuba da arwallata wadda nayi kamin in zo nan domin mu yi karatu wannan duka wata wata falala ce amma wani ba ka ma ka mishi sun ce yi sallah guda da yi sallah biyu da arwalla nawa da arwalla guda wannan shine kenan a takaice dai abinda aka yi so ka ka ka yi tajdidi to amma akwai lokacin da baka da ma lokacin tsayawa sabon yin arwallar domin ni abin da yasa nake haka lokacin ne babu yanzu da mun sabka kai tsaye na yi masallaci kamin isa gida lokacin sallah muna sallah ina da karatu bayan sallar la'asar kuma sai kusan magariba muke dawowa muna dawowa kuma ina muraja'a ta ta qur'ani tahajjudin da abin ga me ake cewa tunda muna fara sabkan muna fara tun daga suratul bakara ne ko da qiyamul layli ke zuwa mun mun wuce suratul ali imran a wajen tarawihi cikin hadda muke kawowa to kana bukatan kai muraja a kamin wannan lokaci lokacin da ma zaka bata nan arwalla ka kai muraja a shafi guda to shi sabon matsayayin arwalla to wannan shine dai a takaice dai abinda aka yi so mutun ya canza in kuma akwai wani abu wanda zaka yi wanda yake muhimmanci na canza arwallan to shi yake ma kai tunda canza arwallan ba dole bane mala yace haddathana muhammad ibn isa haddathana sharikun an amru bin amir al-bajali قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك عن الوضوء na tambayi Anas dan Malik game da arwalla fa qala sai ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salati manzo Allah ya kasance yana arwalla ga kowace sallah wa kunna nusalli salawati kun mun kasance muna yin salloli bi wudu'in wahidin da arwalla guda salloli guda biyar dukkaninsu da arwalla guda حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح manzon Allah ya yi sallah ranar buɗin makka hamsa salawatin salloli guda biyar bi wudu'in wahidin da arwalla guda an gani da kyau ko salloli guda biyar yayi su da arwalla guda dalilin mi shagaltuwa da yayi na baya da ma damar yami ya tsaya ya canza arwallar wa masaha ala kuffaihi kuma ya shafa akan kuffinsa fa qala lahu umaru sai umar ya ce masa inni ra'aytuka sana'ata al-yawma shay'an yau wana ga kayi wani abu lam takun tasna'uhu wanda ba da ba ka yin sa fala yace amdan sana'atuhu na yi shi ne da gangan ba na ba wai dan naman ta bane ban yi ba da gangan dai nayi wannan dai manzo Allah yayi ne dan ya nuna mana halaccin kai salloli guda biyar ko hiya da haka ko kasa ga haka da arwalla nawa da arwalla guda tare da cewa kuma canzawar shi yahi babu tafriqil wudu'i babi mai bayani akan raba arwalla me ake nufi da raba arwalla shine misali kana cikin arwalla kana cikin wankin huska sai aka kira ka kana diba kuma kaga alajwana ne wanda shi da kaga kiransa to masha Allah kira ne na azo a karba sai ka dauki waya kuka yi minti biyar misali ko minti biyu kuna kuna hira kuna karewa to yanzu ci gaba da arwallar zaka yi ko horko zaka zaka fara shine abinda babin zai bayani shine raba arwallah mala yace haddathana harun ibn ma'ruf haddathana ibn wahb an jarir ibn hazim annahu sami'a qatada tabna di'amah haddathana anas ibn malik anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yazo wajen ma'aikin Allah wa qad tawadda'a bayan yayi arwallah wa taraka ala qadamaihi mithla mawdi'i az-zufri ya bari akan kafarsa duddigensa kwatankwacin me yake da suna azufur shine akaiha kwatankwacin akaiha bai wanke sa da kyau ba ma'ana ya bar lum'a fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa irji fa ahsin wudu'aka kuma ka gyara ka kyautata arwallaka qala abu daud wa hadha alhadith laysa bi ma'rufin an jarir ibn hazim wannan hadisin ba a san sa ba daga jarir ibn hazim ولم يروه إلا ابن وهب باب وند رويته سئن با ابن وهب وحده شي كدي وقد روي عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أن رويته دقا دقا أمر daga manzon Allah kwatamkacin wannan kala manzon Allah ya ce masa irji fa ahsin wudu'aka kuma ka kyautata arwallaka حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة أن سامو دقا دقا الحسن إرن ونما معنى حديث حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقون دقا تكين صحابا منظر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم akan cewa lalle manzo Allah ra'a rajulan ya ga wani mutum yusalli yana sallah manzo Allah ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahri qadamihi a saman duddigensa a saman kawahunsa lum'atun akwai wani wuri da bai samu ruwa ba qadru dirham daidai gwalgwadon dirhami lam yusib halma'u bai samu ruwa ba fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurce sa an yu'ida alwudu'a akan ya canza arwalla sala da kuma sallah hadisi ne kuma ingantacce wannan hadisin abin da yake nunawa mutum ne ya zo yi arwalla bai wanke kafa da kyau ba wai ba ma bai wanke kafa ba ne a bai wanke kafa da kyau ba akwai lum'a akwai inda ruwa ba su samu ba misali in lokacin sanyi ne ana gane wannan ya zo yana sallah sai manzon Allah ya ce masa je ka sake arwallaka ka zo ka sake sallah je ka kyautata arwallaka ka zo ka sake sallah an gani da kyau ko kenan na farko arwallar ba ta yi ba in babu arwalla kun babu me babu me da suna idan sakata al-aslu sakata far'uhu idan aka ce babu arwalla kenan ba a mazancin sallah kenan manzo Allah ya ce masa ya koma ya kyautata arwallarsa to nan ne malamai suka ce da manzo Allah ya ce ya je ya kyautata arwallarsa shin sake arwallar yayi ko kuma a'a wanke sake kaho sake wanke kahor yayi to riwayar da ta nuna sake arwalla yayi shine wannan ta karshe da yace ai an yu'ida alwudu'a kenan ya sake arwallar da me da sallah kenan wannan riwayar kun ga sai ta fassara can da aka ce fa ahsin domin da aka ce fa ahsin yana iya dukan ya je ya wanke kawahun ya komo wannan shi zai nuna mana a riwayatu tufassiru ba'daha ba'dan shine muhimmancin karanta hadisi da riwayoyinsa daban-daban kun ga da wacce riwayar kawai muka tsaya sai a ce a ai ya je ya wanke kafarsa kawai amma da muka karanta wannan sai ya nuna ashe arwalla gaba ɗaya yami ya sake wannan kenan shine dalili akan cewa idan ka manta wajen arwalla baka wanke wata gaba ba daga cikin gabobi wanda suke farilla kamar hannu ko kafa ko huska to in ka tuna in har ba a jima ba a malikiya in har jikin naka bai bushe ba an gane ko to za ka zo ne ka wanke wurin nan da ka manta sai ka cika arwallar amma in jikin ya bushe an ɗan ɗau lokaci to arwallar gaba ɗaya sai ka yi mai sai ka sake ta بالمثال يتضح المقال misalin da muka faro da shi kana cikin arwalla ka kai ga huska alajuwa ne kira an doka ana waya minti biyar ko da kuke kare waya har ma jikinka ya bushe ma'ana hannuwa da ka wanke huska da ka wanke ita ma ta bushe kenan a wannan lokacin me za ka yi sake arwalla za ka yi amma ka doka kuna abin gawa ne ka zo akwai sako da na bari gida shi kenan sai kashe tit yanzu da ka doka da ka doki buta me za ka yi ci gaba za ka yi ka wanke hannuwa tun da ka tsaya a wankin huska ne sai ka ci gaba shi kenan an gane da kyau ko kenan ya danganta da bushewar arwallan da rishin bushewarta wasu kuma malamai suka ce a ya danganta da lokaci lokacin ya yi tsawo ko bai tsawo ba amma ina tsammani na bushewar arwallan zai hiko domin lokaci ya yi tsawo dole arwalla za ta me za ta bushe wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam wannan shine dalilin dalilin malikiya na cewa yana daga cikin sharuɗan arwalla almuwala me almuwala shine abu abin lokaci guda a yi sa daki-daki kada a zo ka wanke huska ka shiga hirarka sai ka kare kuma sannan ka koma ka wanke kafa a'a ana son almuwala shi yasa suke cewa cuccudawa gaggautawa shahar kai lokacin muna karatun zauri haka akai muna shi bayanin mai yake da suna farillan arwalla na'am mala yace babu idza shakka fil hadasi babu mai bayani akan idan mutum ya shakka game da hadasi kana sallah sai ka tuna sai ka fara shakka kai arwallata ta kare ko tana nan to ya zaka yi malici haddathana qutaybatu bin sa'id wa muhammad ibn ahmad bin abi khalf qala sunki haddathana sufyan an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib wa abbad ibn tamim an ammihi qala shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an kai koke zuwa ga manzon Allah an rajulu game da mutum ya ji dushai a salati yake jin wani abu a cikin sallah hatta yi khayyala ilaihi har ma ya kai ana sanya masa a kai ma'ana ana sa masa wasu wasin na cewa arwallarsa ta lalace faƙala sai manzon Allah ya ce layan fatilu kada ya sallame an gane ku kada ya ce ya katse sallar hatta ya a sautan har sai ya ji sauti au yaji da rihan ko kuma ya ji me ko kuma ya ji iska an gane ko sauti na mai ƙara iska kuma in ba ka ji ita ce socciya ko jayyid kenan in ma ba ka ji sauti ba ka ji kamshi ko mu ce wari malaiti haddasana musa ibn isma'il haddasana hammadun akhbarana suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya kasance a cikin sallah fa wajada harakatu harakatan fi duburihi sai ya ji wani dan motsi a cikin duburarsa bayansa ahdatha aw lam yah aw lam yuhdith yana shakkar shin yayi iska ko bai iska ba arwalla ta kare ko arwalla ba ta kare ba fa ashkala alaihi sai abun ya shiga masa cikin juna fala yansarifu to kada ya tahi hatta ya sama'a sautan har sai ya ji sauti au ya ji darihan ko kuma ya ji wari abinda wannan hadisi yake nufi shine an tambayi manzon Allah ne wani ne ya kawo koke akan cewa wataran yana sallah sai ya ji sauti a cikin duburarsa ko a cikin cikinsa shin ya kamata ya yi sai manzon Allah ya ce kada ya sallame ya tsaya har ya ji ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu sauti na hitarta ko kuma ya ji iska ma'ana warinta ma'ana dai wannan hadisin dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa al-yaqinu la yazulu bi shakki al-yaqinu la yazulu bishakki idan kana da yaqini to shakka ba za ta tahiyar maka da shi ba bil misali yattadhi al maqal kai ne ka zo za ka yi sallah sai ka fara shakka kai arwallata ta kare ko bata kare ba yanzu mi kake da tabbaci ka yi arwalla mi kake shakka ta kare ko bata kare ba to yanzu ya za ka yi za ka yi amfani da yaƙininka za ka yi amfani za ka yi aiki da cewa arwallarka tana nan sai in ka samu tabbacin arwallar ta ne arwallar ta kare ana ganewa da kyau wannan shine kenan al-yaqinu la yazulu bi-shakki kenan in dai har kana da arwalla dan shakka ta zo ta kare ko bata kare ba je akan tana da arwalla je akan kana da arwallarka sai ka samu tabbacin arwallar ta kare ko bata kare ba wai wasu sai su ce maka a'a ai tun da shakka dai ta zo kuma dai ka je ka sake a'a in ka ce kai haka to shedan zai wasa da hankalinka dan mi dan lokacin shedan yana daga cikin abin da yake yi na farko shine ya hana ka yin ibadar in baka iya in ya kasa hana ka shine sai ya yi kokarin yadda zai ya samu wata lada ta kubuce maka ta, ibadar da zaka yi to daga cikin misalin da zai maka ka zo masallaci an tada sallah zaka shiga masallaci sai samu kai aron laka ta kare sai ka fara tunani kai ta kare ko a ba ta kare ba ta kare ko kai to bari da in ta in sake shikenan ya samu abin da yake so dan zaka rasa in ma raka'a ta farko kai ko ka bar harama ka rasa asara ce shi ya ji daɗi to don kada a ba shaidan dama ya yi ta sa ka kana rasa abubuwa na lada shine sai aka ce kada ka yi aiki da wasu wasun da yake maka sai ka samu tabbacin me tabbacin arwallar ta kare ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan malai yake cewa babul wudu'i min al-qibla babu mai bayani akan arwalla idan aka yi sumba ma'ana idan ka sumbaci matarka shin sai ka sake arwalla an gane ku sumbatar mace ko tabinta yana kare arwalla wannan kenan tuzurai su su liƙe kunnuwansu ko jayyid lokaci ya yi ko na'am masha Allah jazakumullahu khairan lokaci ya yi kenan za mu tsaya mu shiga darasi na biyu kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله طف masu tambaya kenan tambaya biyu sai mu shiga darasi na biyu na'am na'am alaikum assalam wa rahmatullah na jazakumullahu khair wannan tambayar tana da muhimmanci sosai ba a jima ba wani ya kira ne na min tambayar wanda yake aikin banki banki wanda ke da riba wanda kata an kai tsaye haramun ne dama to ya halatta in yi maka kyauta ka amsa ina ji shine yace ko ko kuma karuwa ce yace mini wanda ya san aikin ta shine zaman banza an gane ko ina tsammani haka ne yace ya halatta in ta mishi kyauta ya karbi kyautar tata to wannan ya danganci shin ba ta da wani aiki sai wannan karuwancin shi ma mai aikin bankin ba ya da wani aiki sai a banki in ya kasance ba da banki kawai ya dogara ba ko ba da karuwanci kawai ta dogara ba ko barawo ne ba sata kawai yake yi ba yana da wani aiki da yake yi to malamai suka ce a wannan lokacin ya halatta in suka maka kyauta ka karba tunda in ya maka kyautan baka san na sata bane ya maka ko kuma na me ko kuma na halal wancan waccan ita ma na karuwancin ne ta baka ko kuma a'a na kusanta ne da take saidawa ta baka to malamai suka ce wannan ya halatta wanda a cikin dukiyarsa me yake da suna ba dukkan ta bane zalla haramun ya halatta in yi maka kyauta ka karba suna ba da dalili da yahudawa suna ma manzon Allah kyauta kuma yami ya karbi kyautar su kuma yahudawa ya tabbata akan cewa tun a lokacin manzon Allah babu wanda yake riba in bawa ba in ba su ba su ne ma suka zo mu duniya da riba tun a wancan lokacin malamai suka ce dalilin wannan kenan wanda dukiyarsa akwai shubuha to ya halatta a ci wannan dukiyar tasa wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am ina ji wanga ya riga ka ko yawa bismillah aha eh na'am na'am baya halatta ka amsa ka ce ban so an gane ko eh akwai ma wanda sai ya gaya maka ko eh akwai wanda dama dan ya dama dan ya jarauta ka ne wai me yake da su Hausa ke cewa wannan na daban ne an ga malan da kudin kida an gane ko malan ne aka kare kida sai makadi ya zo yake malan ga abinda muka samu yau ga wannan sai malan ya karba sai aka ce malan kuma ka karbi kudin mai kida shi a wannan na daban ne shine wannan na daban ne malami da kudin kida jayyid kenan ka ce baka so in kun baka iyawa kana jin nauyin shi ko kuma ya iya maka taekwondo ka ce dai baka bukata in ma duk wannan ta kasa to sai ga kuma a sai ga kuma akwai wani karin magana suke cewa raba mugu da makami ibada ne ko to wannan shine karin magana na Hausa wanda ake ba da fatawa da shi akan cewa in banki ka kai ajiyar kuɗi an gane ko ai akwai intare da ake baka ko wannan me yake da suna da suke bada wanda credit nan da su da yake hawa wanda kai tsaye riba ce baya halatta mutum ya ci malamai suke bada fatawar cewa ya halatta ka amso kuɗin amma kai ba za ka ci su ba kun ba za ka ma wani kyauta ba wanda shi ma zai ci ne sai dai ka sanya su hanya ta amfanin al'umma an gane ko kawon misali ka bada su a dan gyaran hanya ko gidan marayu an gane da kyau ko ko kuma ginin wani ginin masallaci ba shiga a ciki shi wannan yana daga cikin ibadu na zalla ko kuma biyan bashin wani ko an kama wani gidan kaso sai ka biya mishi dan saboda a huddo shi ko wani harakoki na al'amarin addini wanda kaman za a sa su dai amfani al'umma ne gaba ɗaya amma kai ba za ka ci wannan kuɗin ba dan kai in ka ci haramun ne gare ka to sai a amso da gare su min babi raba mugu da makami ibada ne dan ya ana bar musu kudin su za su ƙara jin ƙwarin gwiwa na me na su ci gaba da abin da suke yi wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am na'am mu je ga taka ta ƙarshe kenan na'am mhm ya yi arwalla ko bai yi ba yawa wannan ma akwai ka'ida suke cewa man shakka هل فعل أم لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل من شك هل فعل أم لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل duk wanda ya shakka ya yi abu ko bai yi ba to asali shi ne dai bai yi ba duk wanda ya shakka ya yi arwalla ko bai yi ba to asali shi dai ne mi shi dai ne bai yi ba akwai wanda za a cewa da arwalla shi aka aiho shi to wannan shi ne kenan haka kana shakka na yi sallar azhar ko ban yi ba an gane ko to asali shi ne mi shi ne ba kai ba wannan shine kenan ita ma wannan kaida ce mai muhimmanci man shakka hal fa'ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al kenan kana shakka za ka za ka yi nayi arwalla ko ban yi ba to kaje akan asali ba kai ba amma da a ce shakka da kake arwallar ta kare ne ko bata yi ba kenan kana tabbacin kayi arwallan yanzu abin da kake shakka ta kare ne ko bata kare ba to wannan shine za ka yi amfani da al yaqinu la yazulu bishakki akwai kuma wata kaida har yanzu a babin shakka suke cewa wannan duk cikin karatu ya kamata ya shiga ma mu shiga cikin karatu na abu sai mu kawo ka'idodin don su shiga a cikin karatu tunda wannan duka bai shiga a cikin karatu ba na'am baka faɗakar da ni ba ko hudda hulla